من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف القاف سمعنا أستاذ إكريمية دموع دموعي على هدان ترسال مزنها ونفسي ليوم بين تدعي في حسنها يجي دموعي على هدين يجي دموعي ce ruwan hawaye turfilu musnaha suna sakin a ce kwarinyar girgin girgije suna sakin girgijinsu alahadaini ga kuma tuna a to saboda damuwa kenan suna sakin ruwan ruwa ruwa girgije suna sakin girgizansu a akan kuma tuna shi ne musnaha girgizansu wa nafsi liyomil baini a tilibu huznaha ga raina ta da ibu husnaha tana dawamar da bakin ciki yamur baini saboda ranar rabewa ranar kiyama ya komi ya ku jama'a iful isa ku tsaye da raƙun fararen raƙuman ku fil alami riba a cikin duwatsun madina duwar watsun madina inna hatuwa ita madina fa riyadun dausayi na liman yarnu ga duk wanda zai bude ido ya duba wa man ya shaƙo ga wanda zai shaƙi wato ƙamshinta zai tabbatar da yi ce ya ce wal'amalu tuhusunu zannuha ya ce wal'amalu kaga buri kuwa ya ce tuhusunu zannuha a buri buri abin kyautata zatunsa ne a garin madina wato idan mutum ya je da buri ana kyautata zatun samun biyan bukata fa akarin bi fa'akarin jiha mamakin girman darajar madina min ma'ahadin ta zama wani irin matattara bagire ayi ma'ahadin wani matukar matattara ta'arraja min al'arfu al'arfu kamshi ta'arraja min ha yana tashi a garin madina limutawaddidi ga wanda yake masoyi ya ce wa asraka min hannuru annuru haske wa asraka yana haskaka daga madina limutaabadi ga mai kaɗe ta Allah wato yana ganin haske ƙarraratul hairul alami na muhammad bagire ne fa na mafi alhairin talita shi ne annai muhammadu wala garwatul fa kaga ba ko ba bakon abu ba ne a sami ta tuniru da haske wata a bako ko a sami tana da kamshi madina ga adina da akbadi nukasi na zauna bisa ga wato anta mai gogayya da kunkuna wato da damuwa ya sala ashtatil afati saboda nau'o'in aibobi na hafu uha da muke jin tsoron faruwarsu walau kad sadaqanan nafsu fiha da mun gaskata ranmu a cikin wato fiha cikin wannan kunkuna fiha nuzuha cikin wannan kunkuna ta kasadna alal bu'dil diyar rubuha da mun nufi garin madina wato rubu'u ha gidajen madina ala ba'adar diyarin tare da nisan gidajenmu da garin madina fala barru yurdina sai ya zama ba wani daji da muke jin tsoron halaka a gare sa wala baharu ya uruku yuguruku sannan ba wani kogi da muke jin tsoron nutsewarsa ila kam nu'ani hayratan ta har yaushe ne wannan gogayyar dumaucewa da nake cikin ta mutaraddadan mai kai komo gare ni har yaushe ne za mu warke gare ta walaukar ka daina haka hubbin da hakika mun ba da haƙƙin soyayya ga manzon Allah mu muwakkadan da gaskiya da ƙarfi ya ce lasirna masiran da mun yi tafiya irin tafiya ta azimun mai wato wanda ya yanke anniya kawai mutajarradan kai tsaye don wanda ya yanke anniya ga tafiya kawai kai tsaye ba sai mun tsaya muna ta lissafi ba kiyaman sai mu tsaya al'akadami bisa kawafinmu fi haƙƙin sayyidi saboda haƙƙin shugaba wato saboda ba da haƙƙin shugaba manzan Allah lahu fadal shahsu shi manzan Allah falala zatin jikinsa ce wan nubuwa ta ronaku sannan annabta ado ce ga manzan Allah yul huda fi nawmihi wa intibahihi abana dariqal haqqi inda istibahihi annabin shari'a ne cikin barcinsa da farkinsa ya bayyana tafarki a bana ɗariƙar haƙi ya bayyana tafarki na gaskiya inda sibahi yayin da tafarkin gaskiya rikici fazurhu tafus biljahi inda ilahi kabulul kabulul birri habbat bijahihi izirti manzon Allah tafus za ka rabota da matsayi a gurin ubangiji ubangijinsa kabul kabul birri tasowar iskan iska na aikin alhairi habbat ya kada bijayihi da alfarman manzon Allah fala qasdu mardudun wala babu muglaqu ba wani nufi da za a juyar da shi wato idan aka nufi manzon Allah walal babu babu kofa da za a rufe idan mutum ya nufi manzon Allah a ɗehu ta kun aula ana mai bi hubbihi kai da'a ga manzon Allah za ka zama mafi cancantar mutane da ka soyayya gare sa wa ma saha anhu abin da inganta ga manzon Allah min hadisin na hadisi fadin bihi ka yi addini da shiya wa zurminhu ka zirci manzon Allah ahada shine ahada murshidin shine mafi shirin mai shirwa wa munabbihi kuma shine mafi shirin mai faɗakarwa hirahu kaga gara bako da manzon Allah zai yi ma liman wafahu wanda ya zo masa ridwanin rabbi shi zai ba shi yardar ubangiji fadunaka na rakashe ka ya masbuku ya wanda aka tsere ma annaka talhaqu za ka risku da matsayi mai girma wato a cikin abin da aka tsere maka idan ka riko da manzon Allah min alqawmi yana cikin mutanen da yurfa wanda ake samun su kullu faharin da dukkanin alfahari gaba daya wato wanda ana wato ana samun dukkanin abin alfahari da daihimu a gurin su sune qurayshawa dama mutane ne da aka san su da alhairi an sharri yanha manzon Allah ya zama yana hani daga sharri kuma au ila hairi yulhimu sannan ya kasance shi yulhimu ne mai ishara ne zuwa ga alhairi a dufin ala shakina manzan Allah mai tausasawa ga wanda ke kai mishi kuka ne dani ilaihimu yana tausasawa yana sanyaya gare su wato yana kusantawa gare su qaribun makusanci ne min rajina ga masu fata gare sa hana alaihimu mai tausasawa ne gare su yuqawwidu bil ihsani min haythu yudliku manzo Allah na dabaibaye mutum da kyautatawarsa min haifi dilikutan da ke sakin alhairansa afa kullu rasmin lil muhal manzo Allah ya shafi dukkan wata alama ta ƙarya bi haqihi da haƙƙinsa wato da gaskiyarsa wa azama rabbul arshi shi ma hulqihi shi ma hulquhu dabi'un manzo Allah masu girma wa azama rabbul arshi ubangiji ya girma masu yana faɗin cewa wa innaka la ala hulqil azim wa ma za yumari wama za yi mari fi uluyi wa sabkihi menene za a yi kokwanto a cikin ɗaukakar manzan Allah wa sabkihi da tsiransa wato da wato fifikunsa kadallahu annar rusulu asbaqu halqihi Allah ubangiji ya hukunta manzanni su ne mafi tsere daga halitta tai wa annar rasulullahi da rusul asbaqu sannan Allah ya hukunta cewa manzan Allah shine wanda ya tsere a gurin manzanninsa hisalud duna wad dini karjin atlahu ɗabi'u na tajoji masu kyau na duniya da na addini duka Allah ta tara manzan Allah wa ihsanuhu kyautatawar manzan Allah ma zala ba za ta gushe ba ya sahabu adalahu tana abokantakar adalci ba zai yi zalunci ya kyautata maka ba a'a sai dai bisa ga adalci wa ma fil idadi wa ma fil ida man kana yajhadu fadalahu a cikin makiyi waye yake musun darajar manzan Allah kada'atu bi ijma'i ala أن مثله مدى الدهر لم يهلك ولا هو يهلك mun yanke kai tsaye a ijima'i cewa kutancin manzon Allah majadar matukar zamani ba a halitta ba ko ba za a halitta ba yace shari'atuhu lam yadaha lam yadaha awi li zillaha shari'an manzon Allah awi li zillaha wanda zai zo ya fake cikin inuwata lam yadaha hantsara ba zai buge shi ba adi'atuhu kaga kyautar manzon Allah lawabilu ba wani mamaku ruwa misalu ɗalleha da zai yi kwatancin ma yayyafinta ma fadilatuhu falalan manzan Allah la nahidu ba mai zabura li mahalla ya ce zai riski matsayinta kabilatuhu kabilar manzan Allah hayrul qaba'ili ita ce mafi alhairin kabila kullaha gaba daya wa mawdi'uhu kaga wato wurin zaman manzan Allah askal biqa'i shine mafi tsarkin bagire wa a sharaku kuma shi ne mafi kamshin bagire mafi haskakan bagire gaba daya duk wani bagire mai haske mai kyalkyali to wurin bagire manzan Allah shi ne mafi bibin haske da kyalkyali mazayahu darajar manzan Allah bi isra'i na isra'i da aka yi masa bahiratu sana ai marin jayan haske ne sajayahu dabi'un manzan Allah wa huwa raudatun sufa dausayi ne fi zillin cikin innuwa wal janaga kuma abin ɗasa abin ɗiba ana ci sahaibu kuma girgije ne tahmilur raga'ibi da suke kwaran yadda bukatoci wato abubuwan kwaɗayi wal muna da abubuwan buri qadayahu hukuncin manzon Allah wa huwa haqqun gaskiya ne fi dini a cikin addini wa duna da kuma duniya hukuncin sa duka na duniya da na addini duka gaskiya ne qawaibu tafari hamma su waɗannan hukunci hukuncin manzon Allah ta kubba ne ma sar kai wato kan makiyin da bai yarda da Allah ba auta ta'allaqu ko su nuna maka haske na gaskiya yunassu biha hukumun wata ƙura'u suratun ubangiji ya nasanta da hukunci da waɗannan wato ɗabi manzan Allah laqad kana lakum fi rasulillah uswatan hasanatan liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa zakara Allah kaseera a kuma ana karanta su sura sura kaga yanzu da manzan Allah ce la tagalab akwai ayyar tafai masu yawan gaske da aka buɗa aka buɗe da aka karanta babi babi aka yi magana akan su har littafin turanci an yi wannan da yake magana a kan lata galab ɗin sannan akwai abin da ya shafi wato wato da imam buhari ya wani babi akan maganar barcin wani yaro maganar barcin wani yaro da yake cewa namu gulayyanmu kaga babi aka shimfiɗa a wannan wuri sosai to kaga irin waɗannan suna nan da yawa dai cikin maganganunsu wanda aka buɗa wato kamar asalam taslim shi ma kaga maganganu ne dunkule amma za a buɗe su a yi tawarware su da yawan gaske to da sauran ire-iren su dai laha wato habba wasnanu wato ita wannan hukuncin manzon Allah salama ta faɗakar da asu wasnanu mai gengedi wato mai barci ko hajji sauratan har kuma gashi saruri wanda bai taɓa zuwa aikin hajji ba gashi ya je aikin hajji wali fihi mun qalbun wa fil hayyi suratun ni zuciyata tana cikin waɗannan mahajjata duk da fil hayyi suratin a sura jikina tana hayyi a nan wato garin kurɗaba kenan uudi wa qarsar al hajij da duratan zamana wato mahajjata sun tafi da duratan ne kawai zaman lalura ne kawai wa fi sadar qalbun a cikin zuciyata a cikin kirjina ko ta zuciya wadda la ya zalu ya kharraku ba za ta gushe tana kuna bar saboda rashin zuwa garin Madina ala hafiya bakin ciki kalbi zuciyata la dabiban da da'ihi da bata da maganin cutarta suwa qurbi sai dai kusantuwa min nuril huda na hasken shari'a wa diya'ihi da kyalkyalen shari'a huwal mustafa lillahi shi zababben Allah ne min anba'ihi daga annabawansa qawadi'u hazar dahri wato musibin wannan gida na duniya duniya da kayi suka hana gamuwa ta da manzon Allah kawai'u wasu irin musibu na fa tumazzuku a hana addulu'i da suke kyakketa kirjin tsaka tsakan kirjin zuciyata ila kau ila kam hayo shine wai wa alilu kalbi zan rashin zuciyata a haka za haka bai ja'i da fatan ta cewa ina mata fatan za ta sadu da abin da take so wa rabbi sabiqu ubangiji na kuma ya riga yadda bi qada'i hukunci sun ce wakila ba zan je garin Madina ba ka anniya adari kamar ka ce na san ma zamanin biqa'ihi kamar na san zaman towar wanzuwar zamani wato kamar na san cewa zamani na zai ta kai zuwa ga lokaci kaza kaza wato zuwa ga tafiyar zamani qabihun bi misli aisha duna liqa'ihi ai aisha duna liqa'ihi rayuwa ba tare da gama da manzon Allah ba wato mummuna abu ne bi misali irin irin kwatanci na e iri na ga duk wani a iri na wa inniya min bagatil manuni musiku gashi kuma ni musiku mai jin tsoro ne ne firgici ne ina jin tsoro wato min bagatil manuni na ga mutuwa da za ta zo bugataccen ta ɗauke ni ba tare na je na biya bukatuna ba sadakatul hawa kalbi kaga da to sadaqatul hawal qalbi ni na gaskata soyayya ta gaskiya ta zuciya ta ta soyayya ta take yi wa manzon Allah falan arda zurruhu ban yadda da wato soyayya ƙarya ba ta soyayya duniya da kayan duniya da kalkalin duniya ba bai da su ba wa halastu fil hubbir rasuli damiratan ni na tsarkake wa damiratan asirin zuciyata da su manzon Allah wala mara at hazzul qalbi nurahu yayin da yayin da idanuwan zuciyata suka ga hasken manzan Allah kabaltu ina ni unsi sai ta yi riko da wato ragamar ɗirkewa hatta a zurruwa sai na zarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faha ka faɗa ana mabasudin hawa ni fa abin shimfiɗa soyayya ne almutashawwiqu wanda kuma mai tsananin bege a cikin wannan suya mata zikrat auɗanuhu wa rubu'uhu yayin da duk aka ambaci bagirin zaman manzon Allah da gidajensa tawhamtu qalbi sai zuciyata ta taraya min ce taraya mini wato yanayin wuraren zaman nasa kai fa zada nuzuhu sai wannan kunkunar damuwa sai ya dadu fa kaifa yudawi ta kaka ko zan warke da wannan soyayya aw yahifu lu'uhu ko kuma a samu sassaucin wannan kunkunan zuciya qarihul fuadi kaga cizara na zuciya ta ciwon cizara da ke titire inan ciwon zarar ido ne zai titire gashin ido ya sa ido jaja wuru ya bushe babu ruwa a jikinsa o'o to kaga zuciyar ta wata kamar irin wannan ciwo ta sahillu dumu'uha gashi fakwaranyar ruwan girgije ruwan hawaye take ta zuba tana ta zubar da ruwan hawaye mata laha barkun ya ta ga wata walƙiya ta haska au mata naha ko kuma au mata naha auraku ko lokacin da ta ji kursiya mai gashi ta kuka sai tana da wannan kurciyar ta ba manzon Allah kariya walamma dajjal lailu suja sujad suduni yayin da duhun bakin ciki ya lullube wa as'asa ko kuma ya duhun bakin ciki ya fuskanto sai in ga walam walam ara lil asbahi fihi tanaffusan ban ga fudowar hasken safiya a cikin wannan wannan daren ba yace wa habar da'i fata na ya tabe fi la'alla a cikin la'alla la'alla an hauli la'alla gada an hauli la uhalla'u wato fata na taɓe cikin tsakanin la'alla watakila watakila zan zo a tafkin sa ba za a kuri na gobe alƙiyama ba wa fil asara cikin asa waɗannan ya danubi hi wa la'alla ba a cikin cewa da sanu da bagire zai kusanta har ga manzon Allah to wai fata na ya tsaya ya ƙara cikin wannan kasamtul fuadi na raba zuciyata na raba zuciyata baina shauƙi tsakanin shauƙin soyayya wace wasu sa'a da kuma tsakanin bakin ciki kazaka ya kunu mustahamul muhiqu haka dama wanda ya ɗima wuce a cikin gaskiya tsananin soyayya ta gaskiya ko a cikin soyayya ta gaskiya to haka yake kasancewa dama yace kasurul qalilun fi jalalati sayyidi kasirun yabon da muke manzan Allah mai yawa dan kaɗan ne fa cikin girman manzan shugaba sayyidul wujudi ya jillu manzan Allah mai girma ne waya alu manzan Allah ya ɗaukaka an kasidin mukasidin a ce wai kasida ta mai bege ta riski darajarsa ina ya ce Allah sai dai ta yi wa bazalul uski dan kokarin da muka basuwa wato na yabon manzan Allah ya zama juhudul musallili wato kokari na na wanda zai dacewa kasidin mu'abbadin wannan kasida tawa da nake ba ga manzon Allah ke ba da ba'al haƙƙin sa Muhammadin nake ba da dan sashin haƙƙi na manzon Allah yace yace yace wa anna taqaqa za a yi yarumul hasara man diku taqaqa za a yi furucin baki na ya rutsa ya kewaye gaba ɗaya kullu wanda shi kullu ne gaba ɗaya taqaqa za a yi baki na kewaye wanda shi kullu ne gaba ɗaya ba in bane a haƙan gada wato shi komi Allah suka tititif yi ko duk wanda za a yaba za a gaba kullu bane za a yabe shi ne don abin to ta kaka za a yi baki na yace wannan abin da zai faɗi duk gaba ɗaya gajartacce ne a haƙal gada rakabul yace a haƙan gada rakabul mugizul ilmina wai a haƙan gaskiya ne rakabul mugizu wannan ayar nan masu sauri wai gada ilmina sun yi samako sun tafi zuwa mina wasaru ila kabarin mujallali bisana sun fuskanci sun tafi zuwa ga kabarin wato shabakin nan mai abin wanda ake lullubewa da haske hani allahum farin ciki ya tabbata gare su wallahu yaldufu li ubangiji ya mana nufi ana ni ni kusaran ni matukar sukewa ta salamun zina nan zai taka gaisuwa ga manzon Allah kama habban nasimu mufattaku kamar kace iskan safiya lokacin da ake buɗa shi mai daɗin nan yace wal ayyam ka kwanaki kuwa tamdulu bil muna ta nemi ni jinkiri ga cikar burin rayuwata salamun aminci ya tabbata ala nurin lazi ja'a bil huda aminci ya tabbata ga haske ga hasken nan da zo da shirya salamun aminci ya tabbata ala badalul musamma ga watan nan da ake ambato Muhammadu mai suna Muhammadu a wala ya asu min kurbi babu ɗebe tsammani ga kusantuwa ga manzon Allah wa in ba udul mada ko da ko bagiri ya muna nisa kadis ta kamar fi adalu ilau atu sadda yace kaga lau atu sadda tsananin kunkunan kishirwar da muke na soyayya manzon Allah kadis ta haka yace kadis ta haka mat bil adlu'i haƙiƙa ta tabbata a cikin haƙarƙarin zuciyata fa zu ya ci fa uzurin ina ba da hanzari ina ba da hanzari ya ce urafiku ɗan gyaran bakin da nake wato in wato maganar da nake gyarawa ina mata ado wato yadda nake saita maganganuna ina gyara su ina ba da haƙuri ina ba da hanzari ni ina yin su ne fa inni an sabuhu domin ni ina neman abin kalaci ne ina yin haka ne don ina neman abin kalaci ne ina ba da hanzari alhamdulillah Allah saka mal alfiri alfazari